نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قبلك يومنا عشرين دقيقة وقت شعبان يرمائك صلى الله عليه وسلم دبنا لدريه دور أربعين شدة wanda ya daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2000 da 25 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan ina maka kwana yawa malami ce wa mina daga ciki karatunmu na tara kenan ko? to na goma wa mina anna jam'a baina siyami was sadaqa lalle hada tsakanin azumi da sadaka ablagu ya fi kai matuƙa fi takfiril khataya a cikin karkare ma mutum zunuban shi wattiqa'i jahannam kuma ya fi kai matuka a wurin kare kai daga fadawa cikin wuta jahannama wal mubadati anha kuma ya fi kai matuka daga nisanta daga wutar jahannama abubuwa guda uku karkare zunubai kare kai daga jahannama yin nisa da ita fara tsakanin azumi da sadaka ya fi kai matuka a cikin wannan khususan ballantana ma in dumma ila dalika qiyamul layl idan aka tattaro qiyamul layl zuwa ga azumin da sadaka kai azumi kai sadaka kuma ka bari kai qiyamul layl faqad thabata domin ya riga ya tabbata ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da abincin Allah su kara tabbata gare shi annahu qala yace as-siyamu junnatu ahadikum minan nar azumi garkuwar ɗaya daga cikinku ne daga wutar jahannama ka junnatihi min alqital kaman garkuwar shi daga yaki kamar yadda yake rike garkuwa tana mai maganin bugu da halbi da tsara to haka shi ma azumi yake kare mutum daga fadawa cikin wutar jahannama kaga wannan yana bayanin falalan azumi kenan shi kadai wali Ahmad aidan Imam Ahmad ba yana da riwaya Arabi Hurairata daga Abu Hurairata marfu'an marfu'i as-sawmu junnatun azmi garkuwari wa hisnun hasinun minan nar kuma gida ne tsararre daga wuta ko kuma garkuwa ce tsararriya cikakkiya mai ƙarfi da take kare mutum daga fadawa a cikin wuta. Wa fi hadisi Mu'ad a cikin hadisin Mu'ad sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi annabi kwala yace as-sadaqatu sadaqa tudfi'ul khati'ah tana bice zunubi mana tana kashe zunubi kamar zunubi wani abu ne mai wuta mai zafi saboda yana sabbaba ma mai shi shiga wutar jahannama da ita kuma sadaka sai ta kashe wannan zahin na zunubi saboda haka mazan ki sadaka amfanin ta kenan kama yuqfi ulma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta to haka ita ma sadaka take kashe zafin zunubi wa qiyamur rajuli tsayuwan mutum fi jawfil layl a cikin tsakiyar dare tsayuwan shi yana ibada ya tashi ya duka ya zauna ya tashi ya duka ya zauna ya yi nafilfili ya rakawoyi da yawa tare da karatun alkur'ani a cikin tsakiyar dare shi ma yana ne shi ma yana kashe zunubi kamar yadda ruwa suke kashe wuta yana sa idan kai kiyamun laili ka tashi da safe Allah ya gafarta maka zunubanka yani annahu yutfi al khati'ata aidan yana nufin shi ma qiyamul layli yana kashe zafin zunubi sarraha bihi ahmad imam ahmad shi ya bayani da shi karara wa fi sahih kuma yazo a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace ittaqun nara ku kiyayi wuta walau koda zai kasance wane bishikki tamrati da tsaga da bino koda da tsaga da bino za ka yi ka raba biyu ko ka raba uku ka ba wani koda yaya ne saboda amfanin da bino da bino amfani gare da yawa amma mu ba mu muna cin shi ne kawai dan daɗi muna cin shi kawai dan mu ji daɗi da za mu zangima da biyu tsari mai kyau mu tsara ya cikin abubuwanmu na kula da lafiyarmu da mun samu lafiya da yawa da wata cuta da ke cikin jikinka likitoci sun yi sun yi sun baka magani sun gane cuta amma an yi an yi baka samu lafiya ba amfanin shi baya da iyaka kuma da yayin itace ma dai haka suke duk suna da amfani amma duk kuma ruwanci su rigakafi ne wanda ya yi magani in kana amfani da su yau da gobe rigakafi suke maka duk suna kashe ma duk abin da ka sani dan iccen da ka sani yana da amfani mai yawa kowane iri wasu ma kallon su muke kawai mu ma za ka yi da su shi kuma Allah ta'ala bai halicci abu banza haka nan ba kawai ko goruba ce agwarwa da kare na kalin gaigayarta tana ma maganin abubuwa da yawa ga jikinka goruba ko magariya ko kurna ko dinya duk halitta ɗaya da ka sani amfani ke gare su amma ba ruwanmu wani ma sai su kanyan nan da kake ganin su duk ba banza ba Allah yi su da kaga Allah yi su kala kala kowa da irin nashi amma ba ruwanmu ka zaki cin yalo ka zaki garza abin ka kullum ka samu kwara da ka garza insha Allah za ka ga za ka samu lafiya cikin cikin ka yana da abubuwa da yawa masu umarni domin yanzu lokacin shi ne kakka bari ya zo ya wuce baka baka ci umarnin shi ba me yasa Allah ta'ala yake kawo abubuwa kaka kaka kowa da irin kakan shi saboda wannan lokacin kana bukatar shi shi yasa sai Allah ya kawo maka shi lokacin in ya wuce kuma baka da bukatar shi Allah ya samu dace to sadaka dai ba ta karam walau bi shikki tamra ko da da dan dabino ne ka tsaga dabino shi kadai ke akwai ka tsaga ka rike rabi ka ba wani bawa Allah rabi ko shi za ka iya kare kanka daga jahannama ma'ana sadaka koya ka bada ta ba sai ta yi yawa koya ka bada Allah yana karba shi Allah karba yake koya ko mai kuɗi ne kai kama da ɗanka da Allah yana karba. Ko da kana da miliyan ka ɗauki ka dago ka bada Allah karba yake. Ba ya ce kai duk ka rasa abin da za ka bada sai ka dago a cikin miliyan wanda ba mun shi. Ko dala goma ko dala ishirin ba Allah ba zai karba amma ba ɗaya kake da wanda ya ɗauki goma ya bada ba. to sai Allah ta ya hana maka lada saboda baka yi ta ita tsare take ta ga yadda aka tsara ta amma sadaka ita ba ta da tsari ita haka take kara zuba da yadda kai Allah zai karba kana Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yaqul Abu Darda Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa sallu ku yi sallah fi zulmatil layl a cikin duhun dare raka'atayn ku sallaci raka'a biyu lizulmatil quburi saboda wannan sallah ta raka bi ta amfane ku a cikin duhun kabari saboda kowa yadda ya dage in ka dage kana ta ibada baka bari ba to haka hasken kabari shi ma zai zanna tare da kai har tashin kiyama in kuma ka yanke na wadannan lokaci za a gwada maka sai a dauke kuma in ba ka ibada kana ibada kana yankewa to shi ma hasken na kabari haka zai zanki zoma lokaci lokaci har ya kai ma inda za a yi tsayawa saboda mutum ya bar barin ibada ka bar gajiya da ibada Allah ya yi ka dan ita ne kawai sumu abin da rai ya kasance yana cewa ku yi azumi ku azumci yawan shadidan harru ku azumci ranar da tana da tsananin zahi wannan ranar kamar yau kamar yau akwai zahi ko kuma zahi ya wara ma dawowa dama duk shekara haka ake haka Allah yake nuna muna murna ana sanyi sanyi kawai da azumi ya rage kwana goma sai kaga sanyin ya dauke gaba ɗaya ko da daddare babu shi kawai zafi saboda mu sha lada mai yawa kan mu sha daɗi da yawa mu sha wahala mai yawa mu samu mi mu samu lada mai yawa li harbi yawmin nushur saboda tsananin wato zafin ranar taro gaban Allah subhanahu wataala ma'ana ka kishin ruwan rana ce kawai ba a hutawa ba ici ba ruwa ba yan tallar ruwa wurin ba ba komi kawai azumin da kai ne zai ceci tsayuwarka ranar da kai tsaye gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai cire ma kishirwa saboda kai bawan Allah ne za cire ma ita ga rana tana kusa da kai amma ba kai shi ga ka tsirara ga ba a hutawa rana ba ta faduwa ba dare ba inuwa a kenan ƙarshen tsananin mai kenan ƙarshen tsananin ƙishirwa amma wanda ya ƙishirwantar da kanshi domin Allah to wannan abu zai amfane shi in ya yi tsaye gaban Allah to saddaku kuma ya kasance yana cewa ku yi sadaka bi sadakatin sirri da sadaka ta ɓoyewa lihauli yaumin asib saboda tashin hankalin wani ne wanda yake mai tsanani mai tsanani ne gaba ga kafirai alal kafiri na ghairu yasir ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce wa kana yawman alal kafiri na asira yaqulu al kafiruna hada yawmun asir kadai babu inda Allah ya ce wannan rana tana da wuya ga masu imani idan mai imani shi zai samu wannan rana mai sauki mai daɗi mai sanyi duk wata wahala da ake magana in dai kai kana da imani da Allah ka bauta ma Allah ga dangada to Allah subhanahu wataala zai cire ma tashin hankali da wuya da tsananin da ke wannan rana amma tsananin duk da ake magana ana magana da kafirai ne ba Allah kare mu daga kafirci wa mina daga ciki annas siyama lalle azumi labudda an yaqa fihi khalalun babu makawa sai tangarda ta faru a cikin shi wa naqsun da kuma tawaya sai mutum yayi waɗansu abubuwa waɗanda suke wato huhuda mai azumi sai rage mai lada azumi sai mutum ya aikata wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau ko kallo ko saurare ko faɗa ɗaya wannan sai mutum ya yi babu makawa kana limanin ya ce dole duk mai azumi mutunci ka kalli wani abu da Allah ba ya so ka kalla ko ka saurari wani abu da Allah ba ya so ka saurara wa takfiru thiyab lidhunub kuma karkarewar da azumi yake mazunubai mashrutun sharadi ne بالتحفظ دكيا يوم أزمي مما ينبغي أن يتحفظ منه daga abin da ya kamata a kiyaye daga aikatawa kamar zai hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisin da akhraja ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi wa ammatu siyamin nas yawancin azumin mutane kuma la yajtami'u fi sawmihi ta'abbud na haduwa cikin azumin shi kiyayewa kama yan bari kama yadda ya kamata yawancin azumin mutane haka yake a ce ka kiyaye azumin ka ɗari bisa ɗari ba ka yawa ba ka yi wani abu ba wanda Allah ya hana ba yana da wahala wala ya da haka nuhi an ya kula rajul aka hana mutum ya ce sumtu ramadana kullahu na ya azumin ramadana dukkan shi gaba daya au qumtu kullahu ko kuma yace na yi tsayuwar ramadana dukkan ta gaba daya me yasa saboda akwai abubuwan da suna iya faruwa cikin azumi kakka ce kullahu kada ce ka azumin ramadan an ka ce kullahu kana ne idanun ka ma ka kiyaye bakin ka ma ka kiyaye kunnuwan ka ma ka kiyaye hannayen ka ma ka kiyaye kuma alhali abun ba haka yake ba ko kuma ka yi tsayuwan dare dukkan ta gaba daya kuma alhali ka samu wasu matsaloli a ciki muna ganewa ko sadaqatu to ita sadaka tujbiru ita ce wato dora ma kana fihi min an-naqsi wal qalal abin da ya kasance a cikin azumi na tawayewar da kai da kuma tangarda da ka samu a ciki kamar ka samu kariya ne ko gocewa to ita sadaka sai ta dora maka wannan kariya ko gocewa wala ya ga saboda haka zakkakkolo me yasa yake zakkakkolo tufratan lisa'im dan tsarkake mai azumi min al-lagwi war rafath daga yasassan magana da kuma magana mummuna shi yasa aka ce ayi mi zakkakkolo saboda tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da yayi da kuma magana ta laifi da yayi maganar da ma ba ta da laifi wanda ya bata lokacin shi a gare ta sa'annan kuma da bakan maganar da ya zangi ko kuma maganganun batsa da ya zangi to zakka kolin tana tsarkake mutum daga wannan wa min ala gaskiya anna sa'ima mai azumi ya da ta'amahu wa sharabahu yana barin abincin shi yana barin abin shan shi domin Allah subhanahu wataala ko fa'iza a ana sa'imina, to idan mai azumi ya taimaki masu azumi, alatta ƙauwi a kan samun ƙarfi, alaƙa amihim a kan abincinsu, ba sharabihim da abincinsu, gane bi manzilati man taraka shahawata hulillah. To ya kasance a matsayin wanda ya bar sha'awar shi domin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ganewa? In ka ba mutane, abinci ka ba mutane ruwan sha. masu daɗi ko kuma waɗanda ka haikari ka ba su ko ka ba su abin buɗe baki to nan ma a matsayin ai kana son shi ka ɗauka ka bada kaga ka bar mi sha'awar ka dan Allah subhanahu wataala wa athara biha kuma ya hihita wani shi da su saboda kana so amma ka ba wani shine athara wa athara alhayat ad-dunya ya bibita rayuwar duniya akan ta lahira kenan to wannan ya bibita rayuwar lahira ce akan ta duniya wa wasa minha kuma yayi taimako daga cikin wannan abin da yake sha'awa ya taimaka ma wanda ba ya da wani hada saboda haka yushra'u lahu ake sharanta mashi tafsirus suwami ma'ahu yin bude baki tare da masu azumi mun gane ko idan fara in za yin bude baki wanda yake da wani wasu mutane za ka sun tara abokansu duk mawadata ne kawai mutum guda sai ya tara ya ce kuma sai ta waɗi yana tara sai yana basu ko nauyi ba su yi kowa yana duk abin da ya shirya masu cikinsu kowa yana iya shirya shi gidan shi ya ci da mutane amma zai zo gidan ya disa taru ba ka tara kama ya zo ce ake da Allah ya tafi shi a ga wannan babu da baki cutarwa ne wannan babu da baki bane buɗe bakin da ke da lada shine ka ba wanda ba ya iyawa wanda ba ya da halin shi saboda haka maimakon ka gaya tuwa bakan kan ma ka gaya masa kana yi saboda inda mu mutanen mu ne haka suke mutum inda ya san kana yi shi dadi yake je kudin shi sun huta da rugo da gudu kuma har ya zanke wani wallahi wani akwai kirki gare shi haka taron mu kuma duk taron su taron banza ne duk kowa na da hali ina wani wannan taron kowa ya je ko gidan shi ko cikin gidan shi gayyato mutane mabukata kowa cikin unguwar shi akwai mabukata ka gayyato su cikin gidanka su ci kullum su ci su da koma da kayan azumi ya kare kayan ka kare aljihun naka kuma azumi ya wuce ba shi kenan ba to ana so mai azumi in za ya buɗe baki to yi buɗe baki tare da masu azumi tare da shi da annan ta'ama saboda abinci ya kono masuban mahbuban lahu abinci zai kasancewa abin kauna ga mutum hina idin a wannan lokacin yana son shi amma kuma mi sai ya bada bai wasi minu sai ya taimaka daga abincin hatta ya kuna mimman at'ama at'ama ala hubbihi sai ya kasance daga cikin wanda ya ciyar da abinci yana son shi wanda Allah ya bayu tsimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا suna ciyar da abinci akan suna so suna ba miskini suna ba maraya suna ba ɗan kaso sau da haka ana so lokaci bayan lokaci a zage da ba abinci ana neman marayu a basu ko a basu danye miskinai ma haka nan ko a basu dafaffe a gaito su ji ko kuma a basu su dafa a gidajensu haka a kai masu abin ki dafa musu ka kai masara ko ka kai gero ko ka kai dawa ko ka kai shinkafa abin da Allah ya so ka kema taimako ne ga yan kasu la nake akwai Allah ta'ala ya ce suna so amma suke ba yan kasu suke ba talaka suke ba marayu to kuma abincin ka ba da koda ba ka so akwai lada amma wanda ya fi lada shine wanda kana son shi in ma ba ka so akwai lada wa yakunu fi zalika shakiran lillah sai mutum ya zamanto a cikin wannan mai godiya ne ga Allah subhanahu wataala ala ni'mati ibahati at-ta'ami wash-sharabi lahu abusane ma halatta mai abinci da abin sha wa raddihi lahu da kuma maido mashi cin abinci da aka yi ba da man'ihi iyahu bayan hana shi ga cin abincin da abin sha ma'ana rana ta ba kaga ya maido maka ka ci abinci ka sha ko wa inna hadhihi ni'mata wannan ni'ma inna ma yu'rafu qadaruha ana gane girman ta da darajarta inda al-man'i minha a wurin hanawa da gare ta mutum ba zai gane girman ni'ma ba sai ya hana shi ta ce kai yayi sukari kana shan shi baka taba sanin ni'ma ce ba sai radda aka ce to ya ma yawa ka bari sannan zaka gane kan komai zai kai tashi asala ba ka ka ashe ne ma haka gishiri ta ganin ba wani abu ne baka taba cewa Allah na gode ma akan neman gishiri ba tunda ko tsada ma ba yana yana daga tsawon da suka fi komai a gishiri kuma tun da aka tashi haka yake ba ya wani tare shi don ya tare me zai da shi buhu dai sai ma shekaru bai kare ba dan ɗewa ya ke a zuba shi yasa ba galibi ba ba kowa ke sai in ba ango ba ko bai biki ba ba ka cika ganin buhun gishiri gidan mutum me zai da shi ko ba haka ba ba komai da shi ya yi yawa ba wanda za a kwazo shi aka yi watsa ba shi sai kaga jini na zuwa bakin shi saboda ka nemomi gane ba haka suke yan hana mutum to sai gane lalle suna da girma idan kuma ba hana ka ba kullum kana ta moriya abin ka sai ka ibin ba komi ba ne hannunka nema ce sai radda aka cire ma guda sai ka ga ashe in ba gudan ba daɗi ko aka cire maka su ko kafarka duk baka san daɗin su ba sai radda babu su idanunka kunnanka bakinka haka to duk da ka rasa wanda daga cikin sai ka gane kai shi Allah ya bani ni'ima yanzu ne zaka tariya baya kuma kai ta bi kai ta godiya ga Allah ta baya ga wasa har riga an wuce ko mi kai ba mai do maka za a yi mutun da an cira abu wasu ila babul arifina an tambayi sashen malamai masana Allah lima shuri'a siyamu aka ce wai dan me yasa Allah subhanahu wataala yace ayi azumi qala sai yace li yazuqal ghaniyu domin mawadaci ya dandanu ya dandani tsamal jo'i dadin yunwa in tana da dadi ya zai shi falayan saljaya in ya dandani dadin yunwa to ba zai taba mance mayunwaci ba kuma kaji wala min babu hikami saumi wa fawaidi wannan yana daga cikin sashen hikimomin azumi da kuma fa'idodin azumi wa taqaddama bi hadisi salmana ya gabata a cikin hadisin salman cewa shi azumi wa huwa sharul muwasa shine wato watan taimako watan taimaka ma mutane da abinci da kuɗi mutane hidimomi ke akwai da yawa akwai abincin bude baki akwai na sahur sannan akwai kuma sutura ta kayan sallah akwai hidimomi da yawa ga wata ne da ake so a taimaka a saki aljihu a bada domin gara ba za ce kai Allah baka kuɗi ya kawo ka cikin watan Ramadan dan ka samu wannan lada mai yawa in watan ya wuce kuma shikenan tana yiwa ba ba za a yi da kai ba so dai da cikin shekara saboda haka dama ce Allah yake baka lam yaqdir faman lam yaqdir duk wanda bai sami iko ba ala darajatil ithari ala nafsihi akan ya hau matakin fifita wani shi akan shi muna ganewa ku shine abin da zaka bada kana da bukatar shi amma ka bar ma dan uwanka duk wanda bai sami ikon haka ba dama ba dole bane mustahabi ne kai ka hakura ka ba wani mustahabi ne ba dole bane Bala ya jazu to batun kada ya gaza an darajati alil muwasa daga hawan mataki na ma'abuta taimako inda suna da kuma ba su san abin su bada mana kakka yadda ka hita da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu yawa ko dai ka ba da abin wanda ya lada shine ka ba ka ba ka ba da abin kana so mai bi mashi wurin lada kuma shine ka ba da abin na taimako kawai kana kafirun min salaf da yawa daga cikin magabata sun kasance yuwa suna suna taimakawa bin iftarihim daga abincinsu na buɗe baki wa yuthiruna sannan kuma suna hihita waninsu a kansu mana suna ɗauka abincin gaba ɗaya masu ba wani buɗe baki ba ka haji abinka na buɗe baki almajirai suka zo sai ka ce su ɗauka kawai magabata haka su ba maganar su ta raga musu bane duka kuma wannan wannan sifa har yanzu laraba na da ita har yanzu ba larabi yana da azumi sai ya dauki abincin shi ya baka duka ya zo ya ta kyauce kyauce har yanzu suna da wannan saboda ya san irin dimbin larar da za a samu wa ya su kwanta su kuma da yunwa magabata da yawa haka suke yanzu suna cin abinci suka ga mabukaci rike ba su duk sai su bada gaba da yawa faqad kana ibn umar abdullahi da umar ya kasance ya suma yana azumi wala yuftiru bayan bude baki illa ma almasakin sai tare da talakawa kaji tare da talakawa yake waɗanda ba su da cikinsu babu wani wanda yake iya makan shi buɗe baki sai an taimaka mashi to irin su ake gayyatawa su zo su ci buɗe baki ba wanda sun yi ƙarfin abin ba bai za mana'ahu aluhu anu idan iyalan shi suka hane shi daga cin abinci tare da talakawa lam ya ta'asha tilkan laila a wannan daren ba zai ci abincin dare ba saboda fushi da su idan iyalin suka ce kai ma muna da haƙƙi ka zanna tare da mu mu yi da baki da kai kullum suka ce tare da talakawa zanna nan mu ci tare sai ya fushi sai da shi ya ɓaci saboda yana ganin iyalin shi a kullum tare da su yake ba ku yi haƙurin wata ɗaya to ran na abincin da rama ba ya ci saboda bacin ran an hana shi yin buɗe baki tare da talakawa wa kana idza ja'ahu sa'ilun ya kasance idan maroƙi ya zo wurin shi wa huwa ala ta'ami kaga tun zamanin su akwai mi akwai maroka maroki da maroki da ma ya daɗe ƙur'ani ya faɗe shi haka ba wani sabon abu bane roƙo kamawa yake akhadha nasibahu sai ya ɗauki raban shi na min ta'ami na abinci sai ya miƙa ma wannan mutumin wa qama sai ya tashi fa atahu sa'ila sai ya ba maroki wannan abincin fayarji sai ya dawo wa kad akala aluhu ya tarda iyalin shi sun canye ma baki abin da ya rage bil jafnati a cikin kwana abinci ya bada kuma ya da ce bari zo gida ga ko akwai sai iske an canye abincin gida wa yusbihu sa'iman kuma duk da haka nan washe gari sai ya tashi da azumi walam yakul shay'an alhali bai ci komai ba wannan shi ake ce mai ithar wa yuthiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa kamar da kadan sai Allah ya baka mai yawa ko ba haka ba shi Allah haka yake ka dogara da Allah man yattaqillahi ja'ala lahu makhraja to magabata haka suke suna da tsananin tsoron Allah sun yarda da Allah ya ce a bada kuma in an bada zai ba su kuma yana ma cikin ba su to su sun yarda da wannan washtaha babu salihin ta'aman an samu ɗaya daga cikin magabata na kwarai yayi marmarin abinci wa kana sa'iman ya kasance yana azumi wa wudi'a bayna yadayhi sai aka ɗauko abincin aka aza gaba gare shi وهو صائم alhali yana azumi fa sami'a qa'ilan yaqul sai yaji wani mai magana yana cewa man yuqridul mali alwafiya wane ne wanda zai ba cikakke mai cika alkawari bashi almaliya shine cikakke kuna ganewa ko cikakke shine wanda yana da cikar wadata Allah subhanahu wataala wadata shi cikakkiya ce cikakka ce babu tawaya a cikin ta ko ta ina ba kamar mu ba shi Allah ko ina komi mawadaci ne cikin shi ba wai sai kuɗi ba ka san ba kuɗi kadai ne wadata ba wadata abubuwa ne da yawa to na kuɗin ma babu ɗan adam mawadaci kuɗi ma a cikinsu babu wani ɗan adam wanda wanda mawadaci ne babu shi sai dai ana gaya mai majazan kawai ake gaya mashi aran kalmar ne yake amma ba tashi bacci sai an ce mawadata ba ana ne sun wadata ba har yanzu ne ma suke yi Allah wurin wa yake nema tun bai yi ka ba yana nan gani har ya yi ka yana nan gani shi sai kuma kullum nema kake ko ba za ka bari ba sai ka mutu haka mutu baka bar nema ba kaga kai mata talaka ne kai baka da amma wanda in ya miƙa mashi jiyanwa. Yiwu yana cewa wa zai ba Allah cikakke mai wadata cikakke ya bashi, wanda kuma bashin sai ya biya ka, kuma biyan bashin Allah ba irin naka ba ne. Bai ba yi kuhu Allah ya ce, Afafan kafira, Allah zai linka ba wanda ya ba Allah bashi linkawa mai yawa. aljanna za a baka ba san an linka maka ha an linka maka ko girman marada aka baka aka ce gidanka ne ya ishe ka girman garin nan a ce kawai gidanka ne bai ishe ka ba a ce ba za ka mutu ba cikin shi ba zai tsoho ba gidan ba za a yi kura ba ba za ka yi bakin ciki ba duk abin da kake so akwai ko menene duk abin da kake so akwai ba za ka yi rishin lahiya ba ba barawo ba dan fashi ba ka tsoron kowa sa'anin halin za ka zannawa cikin gidanka da Allah ba biya ka ba ko girman garin malada ka baka an an gama da kai kuma a ce za ka dawwama za ka mutu ba kuma abin ba zai kare ba har abada kuma ba za ka tsufa ba za ka tsaya yadda kake kaga Allah subhanahu wataala cikakken mai cika alkawari ne la yukhliful mi'ad Allah bai tada alkawarin shi ya ce ka kawo to zai baka aljanna shi yasa wannan saboda ya yi imani da cewa Allah zai bada aljanna ya doko abincin gaba da yaba wannan bawan Allah sai ce garan can na bada waja sahibin ila imam Ahmad wani mai roƙo shi ma ya zo wani mabaraci a wurin imam Ahmad fa dafa ilai raghifaini sai imam Ahmad ya mika mashi biredi guda biyu kowaina guda biyu kana yu'idduhuma ya kasance kullun yana tattalarsa yana shirya su li fitrihi saboda guda bakin shi biredi guda biyu ko biredi ko waina dana ce mai raƙi guda biyu kullum yana shirya saboda ya buɗe baki da su da miyarsu da komi da ya ji wannan mutanen na roƙo yana fara sai ya ce an she ba shi sun maɓawa sannan ya kwanta da yunwa wa asuba sa'imin kuma ya tashi da sa'i da azumi kaga wannan mali isari ne wa kana al-hasan hasan al-basri ya kasance yut'imu ikhwanahu yana ciyar da ƴan uwan shi wa huwa sa'imun alhali yana azumi wa yajlisu yurawihuhum yana zannawa yana ɗebe musu kewa yana shakatawa tare da su yana hira su shi yana azumi su kuma ba su azumi azumin nafila wani ya kulo da su suna ci da doko abinci ya kawo musu wannan hasan al-basri ne tabi'i ne walau fawaid ukhra azumi yana da fa'idodi daban-daban qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i Allah ya masa rahama yace wa hibbu lirrajuli ziyadata ina son ƙari ga mutum biljudi da yin kyauta fi Ramadan a cikin watan Ramadan. Me yasa iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yin koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fi saboda kuma mutane suna da bukata a cikin taimako ila masalihi mai zuwa abubuwan da za su gyara musu rayuwa. Wa li tashaguli kathirin minhum saboda kuma da yawa daga cikin mutane suna shagalta bi sawmi wa sala da azumi da sallah an makasibihim daga neman aiki da neman kuɗin da suke yi yake shi yasa ina son mutum yana kyauta to in ramadan ya zo ya kara ba ragewa ke ba ba ja baya ke ba ba wanda tara kuɗi bane wanda tara lada ne da kuma har mai girma. Kuma hadisi yana nuni akan wa ardil Qur'an bujiro da alqur'ani kawo karatun alqur'ani ala man huwa ahfadu lahu minhu akan wanda yake ya fi shahar da alqur'ani mana ana so a cikin watan ramadan mutane su yawaita harda laraba akwai kokari gare sai ramadana ya zo wurare ake huri an har da qur'ani saboda duk karatuttuka an tsaida da duk masallatai sai a mera su wuraren har da qur'ani duk da asuba da an yi sallah asuba kowa sai ya kawo har da shi ina da wannan kokarin ko kuma a zanna gaban malam haka bayan sallah asuba liman mun da yake bada sallah a zanna kowa ya dauko qur'ani bayan kare sallah kowa masallaci idan ya karanta masa aya suna karantawa aya suna karantawa har su har da ci har rana ta sai a tashi kowa ya kama gaban shi ko kuma zan ya karanta shafi shafi kullum ko a zage karanta shafi biyu wasu wannan tsarin da suke na bayan sallah sauke qur'ani ake kayan azumi ya kare an sauke alqur'ani cikin masallaci tare liman na karantawa ma muna karantawa tare da shi to ana son cikin watan ramadana a yi haka in ma kai baka yi ba to ka tsaya ka saurara in ka ga mutane na yi ka tsaya ka saurara ka samu lada kakka yi ba ko ba riba kai baka yi ba kuma ka tsaya ka saurara ba shikenan ba kare da komi ba wa fi dalilun kuma akwai dalili a lasbi babin ikthar abu sacewa mustahabi ne a yawaita min tilawatil qur'ani daga karatun alqur'ani fi shari ramadan cikin watan ramadan an rawaito kamar yadda za mu gani nan gaba ko akwai wanda duk kwana uku sai su sauke alkur'ani akwai wanda ba kullum wani kwana biyu wani kwana hudu wani biyar wani shidda wani bakwai wani takwas wani tara wani goma wani duk kwana goma sai ya sauke qur'ani mutane na da wani duk sati wani duk kwana biyar wani ya samu sabka daya wani ya samu biyu wani ya samu wani hudu wani biyar wani shidda wani ma sabka goma yake samu wani ma sha biyar yau in ya fara gobe sai ya sauke qur'ani kaga ya samu sabka goma sha biyar wani kuma kullum talatin yake kullum sai ya sauke qur'ani ramadana na karewa ya yi sauka talatin to ana so yawaita karatun alqur'ani a cikin watan ramadan kakka bari a baro ka baya in kuma baka iya ba to ka koya Kanka ce ba ka yi karatun Ƙurani kana iya. Ƙurani ya fi komi sauƙi, ya yi salula sauƙi. Maka salula nan ka iya. Ka iya lallatsa ta da guguga ta duk ka iya. Duk ka iya wazam ka iya komi. An turo ba sako ka san ya za ka kunna ka saurara, ka san ya za ka latsa ka tura. In na karatu ne kana ya bude ya ka karanta, to duwa ya koya ma wannan. Harshen ka ne, ba harshen bature ba ne. ware harshen kana addinin kana addinin musulunci alkurani mai girma kuma lada za ka samu ka ce ba ka yawa ka ce harakan malamai ce dan mai salula ba ka ce harakan mushanni ce ba ka bar masa abu su can su yi ta yi karka yi ta duniya ka kan lahira ka yi kokari ko yaya ka iya ko yaya ko daga sabbi zuwa min aljannati wan nas ka iya mana ko shi ka zage maimaitawa Qur'ani ne kake karantawa sai ma kana cikin makarantar Qur'ani ko alamtar kai ba zuwa min aljannati wal nas kai kokarin gyara suka karanta su daidai ka iya karatun su da kyau ko su ka rike karatun Qur'ani kake yi kamar jawoyin da baka ya mutane da yawa karambani suke mutum bai zan na wurin malamai aka koya mai ba amma sai gan shi bakara yana ta tuntube yana ta abubuwa wannan babu lada a cikin shi inda ka iya ka tsaya nan ka karanta inda baka iya kuma Allah ba zai tambaye ka amma kaga inda kake karanta baka iya ba Allah sai ya tambaye ka القرآن sallama kulla amin kowace shekara marratan so guda wa annahu aradahu lalle ya bujiro da alqur'ani ga annabi alayhi salatu wassalam fi ami wafatihi a shekarar da manzala ya rasu marratain so biyu saboda shekarar fanfana ce wa ya ridi ibn abbas ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas annal mudarasa lalle mudarasa karatu tsakanin malaika Jibril da manzo Allah alaihi salatu wassalam baina wa baina Jibril kanat laylan karatu ya kasance da daddare aka yi shi ba da rana ake shi ba da daddare mutum da daddare ne me yake nunawa badalla to yana nuni alasta babil ikthar abusa mustahabbi ne mutum ya yawaita mina tilawati daga yin karatun alkur'ani fi ramadana a cikin watan ramadana lailan cikin dare fa innal laila domin dare tanqati'u fihi ash-shawaghilu shagulgula suna yankewa daga mutum a cikin dare ko ba haka ba dare mahuta bawa kowa kwanta yake ya huta sai jarababbu ne ba su kwantawa fitinannu su kare suke tsayawa cikin dare su sa'an nan ba ne lokacin sana'arsu da wanda ya jarabta da ya kwadaita da san duniya kaga mutum karfi biyu bakin tebur ɗin shi na ta gyangyani ko me yake yi kowa ya ɗauke kowa ya tafi shi haka ne kai bibi na dare yana ta kana yanzu ka ɗauke wani abu ma bai sani ba.
wanda ya tsarki ko kuma kana da gaskiya sai ka ɗan da tafi shi kai tashi a gani in ya gamu da eh, abin nan yan cana kaga sai su ture a hankali sai su ɗauke abin nan tebur ɗin nashi su tafi su ya tashi ya gaba komai ta dare mahuta bawa ne ka je ka huta mana tun da sai kake kake gaban tebur din nan me baka samu ba to me za ka samu yanzu ba kowa tun mutane ma baka samu ba to kowa ya tahe shi me za ka samu idan mutum ɗaya mace nake sai an yi awa ɗaya wani bai kara dawowa ba ba gara ka tashi baka yakura To, dare lokacin ibada ne wa tashtamiru fihi al-himamu kuma himmomi suna tattaruwa a cikin shi duk wani mai kokari to kokarin shi yana karuwa a cikin dare saboda dare babu wanda zai hana ka iyalin ka ba za su hana ka yara ma duk sun yi kwana tsit ku ba wanda za ya kiran ka ma ya ce wani gane nan kofa gida ko kuma ka same ni duk an kowa ya tafi bacci ake nan dai wani mai kwazo kwazon shi yana tashi wannan lokacin wa ya tawaqaw fihi al-qalb wa lisanu ala at-tadabbur sannan kuma da harshe da zuciya suna haduwa akan bi lura da karatun Qur'ani baka tunanin komi sai wannan abin da ka saka ba ba za ka dauko ka ce bari in kira wani je yana ina ba ba za ka yi ba ba za ka hito waje ka ce bari in dalle ko wajen ga ko na samu wani mai hira ba kowa karfe biyu na dare zuwa uku a lokaci ne na Allah subhanahu wataala dama ya ce إن لك في النهير سبحا طويلا وإن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوم قيلا بعينا كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد لليل كتندري شيني ناشئة الليل lokacin dare tsakiyar dare ƙarshen dare hiya shaddu wata'an ita ce mafi tsananin dacewa da alkhairi dacewa da ibada wa aqwa muqila kuma ita ce mafi daidaituwan magana daidaituwa abin da za ka faɗi ka faɗa abu daidai cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali babu kamar dare sharu ramadan mala yace to watan ramadan da muke gani ba lahu khususiyatun bil qur'an yana da sarki ce sharu ramadan watan ramadan alladhi unzila fihi alquran shine watan da aka sabkar da alqurani a cikin shi wadan linnasi domin ya zamanto shari'a ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma domin ya zamanto bayanai na shari'a wal furqan da kuma bayanai na rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma wallahi abbas Allah ya kara masa yarda yace إنه أنزل جملة واحدة لله القرآن أن سبكت شي gaba ɗaya من اللوح المحفوظ daga allo wanda yake tsararre Qur'ani cikin shi yake kamar yadda Allah ce bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz Qur'ani littafi ne mai girma mai daraja yana cikin ina yana cikin allo wanda yake tsararre to daga nan aka ɗauko Qur'ani aka zo da shi duniya aka zo da shi wannan sama din ta kusa ila baitul izza zuwa baitul izza fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr baitul izza wani gida ne dake nan sama sama ta farko wannan suna baitul izza nan daga can lawul mahfuz aka duko qur'ani aka kawo shi nan to daga nan kuma ake daukan aya aya biyu aya uku aya hudu aya biyar aya goma gwargwadon bukata daga nan aka yi ta saukar da Qur'ani har ya cika aya dubu shida da wani abu. Amma ba gaba da aka saukar da shi ba. Ayoyi aka saukar da shi ko kuma surori gwargwadon dai yadda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama. Wa ya shahadu li zalika qawluhu ta'ala yana ba da shaida ga wannan magana Allah subhanahu wataala inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr anzalnahu ana ni unzila munajjaman an saukar da qur'ani mufarraqan a rarrabe a kashi kashi kashi kashi ayoyi ayoyi surori surori ba dungurungun din shi ba wa qawlu da kuma magana Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka qur'ani mun saukar da shi a cikin dare wanda yake an cika shi da albarka kaga da masala wa nazala wa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi alaihi salatu wassalam budi abil wahyi an fara mashi da wahayi wa nazala alaihi alquran alqurani ya shido ga annabi sallallahu alaihi wasallama fi shahri ramadan a cikin watan ramadan kad kana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yutiru alqira'ata yana tsawaita karatu fi qiyami ramadana a cikin tsayuwar watan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu yake mai tsawo kaji akthar min ghairihi fiye da wani wata na ramadan manzo Allah kullun qiyamul layl yake sallallahu alaihi wasallam amma tsayuwar shi da qiyamul layl ta yi ta kowane wata tsawo ta cikin watan ramadan وقد صلى معه حذيفة حذيفة بن اليمان ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan wani dare fi ramadan a cikin watan ramadan da qara bil baqara sai manzo Allah ya karanto suratul baqara sai tunanin an kai aya 50 tsayawa za a yi aka wuce yace an kai 100 tsayawa za a yi aka wuce 150 yace sai ya bar lissafi ya kare ta gaba daya kuma kuma nisa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanto kuma suratul nisa'i ya ketare ma suratul ali imran thumma ali imran sannan manzo Allah ya karatu da ali imran kuma kaji sallar yadda take la yamurru bi ayatin takhwifin ba zai wuce aya ta bada tsoro ba illa wa kafa wa ta'awwada sai ya tsaya a wurinta ya nemi tsari daga wannan tsoron da aya ta bada in ya zo wurin azaba ta duniya ko ta lahira ko wani tashi hankali sai manzo Allah ya tsaya ce Allah ka kare mu daga irin wannan tashin hankalin haka aka yi sallafa kaga nan ma ya sai an bata lokaci wala bi ayati rahma kuma annabi alaihi sallam ta duniya ko ta lahira ko aljanna sai manzo Allah ya tsaya ya roki Allah ya ce Allah ka ba mu wannan rahma ka ba mu wannan aljanna kuma wajen izi goma sha ɗaya aka yi wannan sallar raka guda ba wa ma salla rakatain bi sallaci raka guda bi ba hatta ja'a bilal fa adanahu bis salah har sai da bilal ya zo ya mai izini ya sanar da shi cewa lokacin sallah ya yi. Mana kura kare raka abi shi kenan alfijir. Ana karewa alfijir na ketowa. Raka abi kada ya kai cikin wannan sallai. Ba kenan akwai halaccin ka irin wannan tsayuwa in kana iyawa kai kadai. Kai raka abi. Kai wajen awa uku. kana karatu rawahu ahmad wa nasai imam ahmad da imam nasai suka rawaito shi wa ani kuma da gare shi dai annahu cewa lalle shi ma salla bai sallaci komi ba illa arba'a raka'ati sai rakawai guda hudu nan ya nuna wata rana biyu akai wata rana kuma hudu akai saboda tsawon karatun tsawon karatun ba zai ba da dama a yi rakawai da yawa ba kaga wannan yana nuna ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana tsawaita sallah a cikin dare cikin watan ramadan to saboda haka haka ake so mutum na iyawa ya tsawaita ya yi karatu mai yawa har kawai sallar zama karatu kuna gani ya ku sai dai wannan in kai kadai ne za ka yi in cikin jama'a ne kaga yana da wahala gobe ka shiga masallacin ba kowa ko sun yawa karatun ya yi yawa kwarai ba kowa za a yi haƙarin shi ba tsaye ake inda ma zaune ne ake sai a ta saurari amma tsaye su shiga ba su yi ma mutane sallah in wannan ya yi rabi wannan yi da rabin su biyu makaranta ne kaga abin da yake nuna masallaci makaranci yake ba ya kiyamun dare nemo shi ake a bashi kiyamun dare ba wai dan yana neman tunda bai haddace ba sai ya bar sai ya bar mahar da nasi su dan haka ake yi ba ruwan su ba ba abin da ya dame su zaka limamin ba ba da ci bane an je an doko mahar da za su ba da sallah sai ka iske kusan in ce ma masallatan kartum rabinsu wallahi dai yan afirka ne ke ba da sallah rabinsu wallahi kuma masallatan sun hidu kusan kenan kaga mutum da za a ce akalla dubu ko to mutum ɗari biyar duk yan afirka ne yan nijar yan najeriya yan mali yan burkina yan senegal yan chadi yan kamaru duk za ka ga duk an rarraba su saboda galibi limaman masallatan ba makarantan Qur'ani ba ne ba ruwansu kuma limamin da shi yana baya ai sallah da shi baya jan haushinka kuma wallahi ya san kuɗi za a baka da dame shi ba saboda ya yarda ka yi shi kana da har da kana da tilawa shi baya da da shi za a kama ma a doko kudin a baka yana jin daɗi kuma ka zama aminin shi ka zama abokin shi ko kuma nan kana neman jin matsalaci a ɗauko wani an kawo kishiya ke nan an kawo maɗan adawa an haɗa yamnas dai nasara da tarayya ke nan rigima ta rikici Allah ya kiyaye da su ba ruwansu ba abin da ya sha masu kai da sau da shi ma sai damar sai sawa wallahi akwai mutanen da ake turo jirgin sama daga sudan a kano ake zuwa dauke su don sai kiyamun dai suna da yawa na san mutane sun wajen guda goma duk shekara sai an turo masu tiket na jirgin sama sai don su yi kuma sallar ta tahajjudi ce kawai ta kwana goma da sun yi kuma biyu ga sallah sai a dauko su a maido su saboda suna can an yi sako da su to har yanzu ana tuna da su duk shekara sai an aiko musu su dai kuma limamin bai taba nuna musu dadi yake shi bai taba nuna musu wani abu haka suke su ba ruwan su irin wannan matsayin ya kamata mu ma mu kai gare shi Allah muke ma aiki ba wani ba ay yaquma lin nasi fi shahri ramadan a cikin watan ramadan wa kana al-qari sai makaranci a cikinsu ya zamanto ya karau bil mi'atayn fi raka yana karanta aya 200 a raka daya ai kenan kusan tilkar rusul kenan tun daga bakara farkon bakara zuwa tilkar rusul hatta kanu har sai da suka zamanto ya tamiduna alal hasu ala isi suna jingina ga sanduna su ma sahabban sahabbai ne suke ba sahabbai limanci amma kuma sai ga wani sahabi ya tokari da sanda kai ya wani aya ɗari biyu an karanta wajen izi uku da rabi min tulil qiyam saboda tsawon mi tsawon tsayuwa da ake yi wa ma kanu yansirifuna illa inda alfajr ba su kasance suna kai sallah ba sai dab da alfajr wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annahum cewa lalle su kanu sun kasance yarbutun alhibala suna daura igiyoyi bainas sawari tsakanin ginshikan masallaci kuma ya ta'allaku na biya sanan su zan kidan jingina gare su kar su faɗi mana su ma abin ya masu ya masu tsanani farkon abin ne kasan farkon abin haka yake farkon abin ana yi shi ke nuna abin ana iyawa ko in ma ana iyawa to da dariya ke shigo cikin wahala waru ya an rawaito an da umara cewa sai na umar jama'a talatata qurra an yaqra bin nasi ya karanta ba mutane a cikin sallah bi 30 da ayoyi 30 yace wanda ya saurin karatu to zan yi karanta aya 30 ya duka wa awsatahum yawman ci wanda yake matsakaicin saurin saurin karatu bi 25 da ainihin ayoyi 25 aga wanda karatun shi akwai yan nawa kadan to sai ya karanta nawa aya 25 wa awtahum bi 20 wanda yi su nawa gaba ɗaya karatun ɗaya ɗaya ke shi ka san kowa da irin bakin shi wani Allah ya yi shi ya yi karatu amma ba ya sauri wani yana yi sauri kaɗan wani kuma yana yi sauri duk irin saurin da kake so ma zai maka wa fahu bai shirina da wanda ya fi su nawa da yanayi sai ya karanta musu a abin nan ayoyi shirin da rana wani balarabi yana karatu ya ce da Allah mene ke karantawa nan sahaba na makara na yi minti talatin ana ta jira ba tare sallah ba ba kake nan lokaci ya tafi a ƙarfe ɗaya da rabi ta yi tun ɗaya ban zo ba ɗaya da rabi ta a minti talatin sai gani ba sai na tuno karatun mu na allo kawai na jiki za a yi kawai na warware zari har kare bi na yi kuma yana yin rakau'i na guda hudu yanzu da babu wannan sauran yare za a yi nan a ga sai an kai kare hudu da wani abu sai an kai kusan biyar kai ana sallah sau da haka warware zari wani lokaci tana da daji sun makana fi zamanin tabi'ina sa'an ya kasance a cikin zamanin tabi'ai ya karauna bil bakara suna karatu da surat al bakara wani balarabi dan yaman ne su ke gaba ta da Allah yana jin nauyi na ce a ga mun da Allah bar irin wannan karatun shi bai bai gane komai ba cikin shi ce mai tura za a yi ni ma ba da suna bane ai ya karauna bil bakara suna ko wa izi dai muke kara bayan ta fa in qaraha fitnata ashara idan ya karanta ta a cikin raka'a goma sha biyu ra'u sai su ga annahu qad khaffafa ya sassauta musu tabi'ai da bakara sai a karanta musu rakawi takwas idan kuma aka yi irin namu ko kusa da namu sai su ce ka yau sallah ta yi sauri suratul baqara gaba daya a raba ta gida goma sha biyu a raka sha biyu da ita wallahu ta'ala wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lafiya kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci barki malam ba ta da alaka da karatun mu ko da karatun da muke to
kuma da tsare na so ta
sai tashi da munami zai hana shi liman da shi yana sallar abin nan asham in ya kare sallah asham kuma yana so ya tashi cikin dare ya zai sai ya tashi cikin dare muna dare ba dole sai kai sallah ba kai karatu muna guda alqur'ani karanta alqur'ani da kanka muna in kuma kana son kai nafilan ma sai kai su malamai sun ce kana iya raka'a daya da zamanto shafa'i ga wancan mutarin da kai sai ka ci gaba da sallarka ka sallami sai kai ta kawo rakawobi kana sallami a karshe sai ka yi sai kai wuturi na karshewa shi kenan ba su malamai ma suka ce a ba dole ba ne da aka ce ku sa wuturi karshen sallar ku ba dole ba ne kana iya sallar ka haka nan kawai tun da ka yi wancan wuturi shi kenan kawai sani na wurin Allah amma dai ka yi wannan din yayi wancan wutarin da kai kamar yan uwa in ka sallame sai ka tashi kai ta kawowa karshe sai kai wani wutarin yari ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا اتينا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين